أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na litinin wanda ya yi daidai da sha biyar da watan tara watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da shekara dari hudu da shekara arba'in wanda ya yi daidai da ishirin da watan biyar watan mayu miladiyar haihuwar annabi isa ɗanna na maryam idan tarihi tarihi ya inganta shekara 2019 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a jiya mun kwana aya ta 39 cikin wannan sura mai tarin albarka suratul furqan fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa kullan darabna lahu al-amthala wa kullan tabbarna tatbira yau za mu tashi aya ta 40 daidai amma kafin nan akwai tambayoyi da aka rubuto tun shekaran jiya e tambaya ta harin yana tambaya ne akan abin da ya shahi yi wa shugaban halitta salati idan mutum yana a masallaci ko yana a cikin wani huri haka sai aka ambaci sunan manzon rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to shi yake tambaya wai a ko ina ya aka ambaci manzon Allah sai ya yi salati a kansa tabbas eh, malamai suka ce ya halitta duk idan ka ji sunan manzon rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wato kai masa salati hadisi na cikin sahihu Tirmizi hadisin Ali dan Abi Talib eh, radiyallahu ta'ala anhu wa arda manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasu yake cewa albakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya wanda ake cewa marewaci cikakken marewaci wanda ya kware wajen ruwa shine duk wanda aka ambace ni yana a majalisi bai aibe min salati ba ta idan aka ce annabi muhammad sai ka ce sallallahu alaihi wasallam wanda ma yau manzon Allah salati ne sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi ke cewa hadisin aba huraira Allah ya kara masa yarda shi ma hadisin imamu tirmizi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa raghima anfa ay raghima anfu rajulin dhukirtu indahu falam yusalli alayya ai hancin mutumin da aka ambace ni yana a huri bai min salati ba manzon Allah ya ce hanci sai tozarta ya walakanta a rayuwa duk wanda aka ambaci manzon Allah yana huri aka ce bai ce aka ce annabi Muhammad bai ce sallallahu alaihi wasallam ba to bai wa manzon Allah salati ba don haka duk inda mutum ya samu kansa idan aka kira manzon Allah zai masa salati tambaya ta biyu mutum ne ya sabon Allah subhanahu wataala kuma sai ya roƙi Allah madaukakin sarki ya yafe masa ta hanyar tuba shin wa idan aka yi tashin alkiyama wannan laifin da ya yi sai an binciko sa to idan mutum ya yi tuba tuba mai kyau Allah ya ce kafir ankum sayyi'atikum ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha Allah ya ce ya ku masu imani ku tuba zuwa ga Allah tuba mai kyau asa rabbukum ayyu kaffira ankum sayyi'atikum me yiwa ne idan kun yi tuba na gaske to Allah subhanahu wa ta'ala zai karkare muku kurakuranku ya gafarta muku zunubanku da haka duk wanda ya aikata wa sabon Allah sai ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ya tuba to kuma wannan zancen a tado shi a gobe alkiyama bai taso ba afallahu amma salafa Allah ya yi duk abin da mutum ya aikata kuma ya roƙi gafara Allah Allah ya gafarta masa da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta gafarta muna za mu tashi a aya ta arba'in sai Allah ya ce ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء نعم أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا Allah ya ce, Wala kada a tau alal ƙaryatin lati umtirat matarar sau'i, a falam ya kunu ya rauna ha balkanu layar juna nushura. Allah ya ce, Wala kad haƙiƙan a tau alal ƙaryati allati umtirat matarar sau'i, bi ma'ana marru wato haƙiƙan mushrikan makka. Allah ya ce da duk wanda ya kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala, ayyamurru يمرون على القرية التي أمترت مطر السوء sun biya sun beleka a garin da mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa aka yi musu ruwa ruwa na azaba su ne mutanen annabi lotu lokacin da kuda mutanen annabi nuhu da kuma mutanen annabi lot dukkanin su wa'anda mutanen Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da su wa'ancin an juye su mutanen annabi lotu ƙwarai sun ga alamunsu sun ga kufa wurin da aka halakar da su mutane na biyu da aka yi wa ruwan azaba kuma su ne watan mutanen annabi nuhu da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ruwa ƙasan su ruwa saman su to Allah ya ce wala qad haqiqan ataw ala alqaryati allati umtirat matara sawi haqiqan sun biya a gefen mutanen da aka yi wa ruwa aka yi musu ruwa ruwa na azaba sai Allah ce afalam yakunu yarawnaha ashe shin su ba sa lura da wannan abin ba su ga wannan abin da ya faru gare su ba irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya azautar da su su ma fa idan suka tsaryata annabawan Allah haka take iya faruwa da su sai Allah ce bal kanu la yarjuna nushura su dai kash quraishawa watan kafiran larabawa sun kasance ba sa waton eh ba sa ba sa son ba sa kaunar waton haduwa da Allah subhanahu wataala lahiya ma'anar ba sa tunanin haduwa su da Allah subhanahu wataala suna tunanin kamar dai ba za a yi tashin alkiyama ba to dukkanin waɗannan annabawa da suka gabata da Allah ya ba da labarin su a cikin alkur'ani da kuma irin azabobin da aka yi musu Allah fa yayi wannan ne wa ja'alnahum linnasi aya Allah yayi haka dan ya zamanto aya ka shiga taitayin ka ana maka hannunka mai sanda ne in ka ji labarin fir'auna yayi mulki yayi kafirci kuma Allah ya halakar da shi karuna an bashi kuɗi yayi ta'addanci a duniya bai bi Allah ba Allah ya halakar da shi mutanen annabi lutu su yi luwaɗi Allah ya birkice ƙasa da su mutanen annabi nuhu aka yi musu wa'azi ba su yi bi wa'azin da annabin nuhu ya zo da shi ba a ƙarshe sai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo ruwan tufana sai suka halakar da su to kuma wa mutanen shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam hannunku mai sanda ake muku ku kiyaye kar ku yi irin yadda kuka yi duk da manzon Allah ya yi mana addu'a duk abin da za mu yi kada Allah ya halakar da mu ya bari sai an tahi alkiyama to Allah ya ce waja'alnahum linnasi aya mun sanya su aya abin lura da ya kamata mutum ya tsaya ya wa'aztu watan da wannan abin yanzu jama'a ko abin da ya kamata dan annabi adam ya dauki karatu da shi idan ka dauki shekara biyar garin nan natawa akwai huraren da dukkanin wannan mun san su wurin kasuwanci ne ana kasuwanci karamin misali yanzu in bada misali in ka tahi na wajen kurarush kowa ya san kurarush lokacin wata kasuwa ce mai zaman kanta amma a yanzu dai Allah ya sai ta linnasi aya ya sanya ta aya da mutane don su shiga tetayin su su gane yadda aka tada su daga wannan wurin billahi lazi wata ran ana iya azu a wayi gari babu ka bakin shagon bana tana ka fake saka ta hilahira kenan to Allah ya ce bal kanu la yarjuna nushura duk da wannan da suka ga irin abin da Allah ya halakar to matsalar da su ba sa kaunar haduwa da Allah subhanahu wataala lafiya ba sa aikata aiki na aikin da Allah subhanahu wataala yake da bukata sannan kuma suna ganin ma haduwa da Allah wannan cewa ne ake sai Allah ya ce وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا
الله يتيه wa izara auka iyattakhidunaka illa huzwa Allah yace wa izara auka idan mushrikai kafirai daga cikin larabawa suka ganka kai manzon rahama annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam iyattakhidunaka illa huzwa abinda suke yi shine suna kokarin su ruke ka da izgili suna kokarin yi maka izgili kai manzon Allah ka dibi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam duk irin juriyarka da haƙurinka wallahi ba kai haƙurin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri har Allah ya ce masa fasbir sabaran jamila manzon Allah kai haƙuri haƙuri mai kyau kuma Allah ya ce masa kawai kau da kai wa a'rid anil jahilina wa anil mushrikina ka kau da kai akan jafilai mushrike duka kau da kai to Allah ya ce wa idza ra'auka idan suka ganka cikin gari ka fito kana shamaki zaka tai wajen sha'ani naka iyattakhidunaka illa huzwa suna kama ka da izgili ana yi maka maganganu na izgili dan a bata maka da rai jama'a muna fahimta laraba sun gaya wa manzon Allah baƙaƙen maganganu maganganu wanda wallahi da aka kai aka gaya wa ba za ka iya jurewa ba amma sai Allah ya ce masa fasbir kama sabar ulul azm min ar-rusul manzon Allah kai hakuri kamar da ulul azm ma'abuta watan azama suka fi kowa wahala ciki annaba suka yi to kai wa kai wannan kai hakuri irin wannan wata wannan hakurin haka ana buƙatar dan annabi adam hanyar da'awa kai haƙuri to Allah ta iya takhidunaka illa huzwa ba komai ba suke rikanka suna rikanka ne dukkan maganganun da za a yi maka sai an soka maka magana ta izgili ta bata maka da rai ta asosa ma da rai ta ai maka abin da rayuwarka za ta bace sai Allah ya ce daga cikin abin da suke rikanka da shi na izgili sai Allah ya ce wai suna tambaya a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula wai shin wannan shine wanda yake tunani shi Allah subhanahu wata'ala ya aiko sa wato ya aiko sa manzo wai a tunaninsa shi yanzu manzon Allah ne sai manzon Allah ya biya ana nunansa ana cewa wai ga yadan shine wai yana a tunaninsa wai gani yake shi manzon Allah manzon Allah ne dan aikin Allah ne kaga wannan abin Allah ya turo shi amma akwai abin akwai kunan rai da gaske suka zo suka ce ma amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da Abu Talib suka ce ya Abu Ta- ya Aba Talib ka ja ma dan dan ka kunne shine Muhammadu ka ja mai kunne mu ya dame mu da wannan wa'azu wa'azu nashi yana cewa ayi kaza ayi kaza nan duka ka hana shi in kuɗi ne yake so in Muhammadu kuɗi ne yake so ka ji su sai mu tattara masa kuɗi kowa ya tattaro tun nan muna da kuɗi sai mu tattara mu sanya shi sai ya fi kowa kuɗi kuɗi a garin makka jama'a muna fahimta idan kuma mulki ne manzon Allah yake bukata mulki yake so to sai mu sanya shi jagora ya zama to shine jagora akan dukkan wata kabila cikin larabawa a garin makka in kuma yana son aure yake so sai mu dibi yariya kyakkyawa cikin garin nan wadda kowa yana bukata sai mu aura mai yace Abu ya Abu Talib ya gaya wa manzon Allah annabi yace kai yace wallahi ba zan bar wannan da'awar da Allah subhanahu wataala ya aiko ni ba duk abin da za a gai sai dai a gai amma ina nan akan bakata karantarwa littafin Allah subhanahu wataala da haka abin da ake da bukata dan adam ya dinga hakuri a cikin wato haraka ta mi haraka ta da'awa Allah subhanahu wataala ya kara mana hakuri sai Allah ya ce wa idza ra'auka idan suka ganka kai manzon Allah su waye kafirran maka yattakhidunaka illa huzwa suna riƙonka da izgili suna izgilantarwa gare ka ana a cewa manzon Allah mawaki a ce mai a ce masa majnuni mahaukaci a ce masa gahi nan boka maganganu dai da izgili har wata rana manzon Allah yana sallah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam yana sallah bakin Ka'aba a garin Makka tun kakin ya jira. ƙuraishawa suka ɗauko ƙazanta irin tumbin tumbin tumbin akuya aka ɗauko aka aza wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abin akwai cin akwai cin mutunci ƙwarai da gaske amma manzon Allah sallallahu yayi haƙuri shi yasa malam mai usul sarasa sai ce muna wasawaru alal azafihi da yin haƙuri cikin hanyar Allah saboda shi hanyar Allah to in zaka bi hanyar Allah musamman malamai to sai ku yi haƙuri wani zai zage ka wani ya ga kamar duniya ce kake so wani ya ga maka maganganun da ba su da daɗi amma ka jure kai haƙuri lada tana wajen Allah subhanahu wa ta'ala inna ma yuwaffa sabirun ajrahum bi ghairi hisabin Allah yana cikawa masu ala haƙuri lada su ba tare da bincike ba sai Allah ya ce إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا
Allah ya ce in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna kash wannan da yake ikirarin shi annabin Allah ne dan aikin Allah ne Allah ya turo sa yayi muna gargadi in kada kadan ya kusa la yudilluna an alihatina ya batar da mu akan bin allolinmu jama'a muna fahimta wai quraisha suka ce wa manzon Allah in kada la yudillana an sabi an alihatina kadan yayi saura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bakin su ya batar da mu akan bin allolin mu tun yana ce muna a suka ce aja alal alihata ilahan wahida yanzu kai zaka sanya Allah ya zamanto Allah guda duka mu bar watan lata da uzza da manata da salisatul ukra duk mu bar su mu dawo mu rike wani Allah ka da ba a maganin shi ai ya kusa ya batar da mu ya hana mu bautar abin da muke bautawa laraba sun kasance kafin sun kasance a jahiliya ibn abbas ya ce radiyallahu ta'ala anhu wa arda sai mutum ya nemo dutse kyakkyawa ya yi mutum mutuni lokacin da yake da kyawu in ya ga wanda ya fi shi kyawu kuma sai shi yadda shi ɗauko wani shi ce kuma shine allah shi to wannan allolin suke cewa wai manzan Allah ya kusa ya batar da su akan bin allolinsu laula an sabarna alaiha ba dan da muka dage akan ta ba ba dan da muka dage muka rike addinin kakanni da uwaye ba kaga haka yan bori suke gai yanzu ai bai kamata a saki addinin kakanni da uwaye ba in kuka birke masu wa'azin nan sai su batar da kuma ya ka kasa sai ka ji wani ya ce malami wa'azi ya ce kaza wanga kuma ya ce kaza sai mutum ya ce ni na rasa ma inda zani laula an sabarna alaiha ba da muka yi haƙuri ba muka dage akan botawa suka ce suka yi haƙuri akan dage da kuma botawa allolinsu sai Allah ya ce wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'azab man adallu sabila Allah ya ce wa sawfa da sannu inji ubangiji ya'lamuna su wa'annan kafiran za su sani Allah ce da sannu nan da kusa za su sani za su gane wai hina yarawna al'azaba lokacin suka ga azabar Allah subhanahu wa ta'ala ga mutuwa ko kuma kabari tun nan duniya Allah ce ta sannu za su gani lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukar rayuwarsu kuma da sannu za su gani idan aka je alkiyama wai Allah ce man adallu sabila wani ne suke rezo wani ne bai hanya shi da ya kama ba hanyar kware ba tsakanin manzon rahama annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kuma su da suka riƙe wani abin bauta jama'a muna fahimta Allah ya ce fasaufa ya alamuna da sannu za su gane da sannu za su sani za su gani hina yarawna al'azaba yayin da suka ga azabar Allah subhanahu wa ta'ala a ranar duk kafiri mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukar ransa wallahi sai ya tabbatar shi kafiri ne jama'a muna fahimta duk wanda bai bi Allah subhanahu wa ta'ala ba a da da yanzu idan mala'ikan mutuwa ya zo karɓar rayuwarsa sai ya tabbatar ya ba da ci tabbas shi mutum kafiri ne to tun nan duniya zai gane cewa shi kafiri ne kuma tun kabari zai gane mako masa wallahi haka idan aka ji alkiyama to daman shi ya gane daman kamar ne bayani a lahira watan gida guda biyu ne guruf guda biyu ne akwai guruf na 'yan aljanna Allah ka sanya mu a ciki akwai guruf na 'yan wuta Allah ya kare mu ko daɗin gayi bai da daman premier guruf ne da segon guruf to segon guruf kin lahira ba a referendum daga da kayi ushe ki shi kashi kenan ka shiga tare kenan sai da a samu mutum kiɗe an wuce da shi kenan sai abinda Allah subhanahu wataala yi Allah ya kare mu to Allah ya ce idan aka je alkiyama za su gane wane ne bai kama hanyar gaskiya ba wane ne ya saki rezo wane ne ya saki hanyar ta gaske hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala yake da bukata sai Allah ya ce أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا
Allah ya ce, Afara'aita manitta kada ilahahu hawahu, afa'anta ta kuno alaihi wakila? Allah ya ce, Afara'aita, shin baka gaba manitta kada ilahahu hawahu, wanda ya riki son ransa shine Ubangijinsa duk abin da rayuwarsa ta kulla masa duk abin da rayuwarta ta kulla mata duk abin da rayuwarsu ta rada musu ta zanyana musu a rayuwa shi suke je su aikatawa Allah ce wai shin baka gaba wanda fi kowa bata a rayuwa shine man ittakhadha ilahahu hawahu wanda ya riki son zuciyarsa Allahnsa duk abin da son zuciyarsa abin da zuciyarsa ta kawata masa da mai kyau da marar kyau malam aikatawa yake yi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa rayuwa guda uku akwai rayuwa wacan akwai annafsul mutma'inna sannan kuma akwai annafsul ammaratu bisu kuma akwai annafsul lawama rayuwa kashi guda uku ce na farin annafsul ammara bisu shine wanda rayuwar da take dora mai ita akan aikata sabon Allah kuma ba ta nuna mai aikin Allah ko daya ka gan shi shi gashi rayuwar shi matsayin shi musulmi dan musulmi jikan musulmi kama kunnan musulmi amma aikin Allah bai taɓa birge shi ba a rayuwa amma da an ce duk wani sabon Allah sai ga shi shi ne sahun gaba musulma matar musulmi uwar musulmi amma wani aikin alkhairi bai taɓa birga ta a rayuwa ba zuciyarta ba ta bari ta aikata aikin alkhairi ko taniya wallahi ba ta aikatawa shi yasa Allah ya ce inna annabi Yusuf yake ba yake cewa wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa man rahima rabbi bana kubatar da kaina ban iya kare kariya kaina sai da abin da na sani innan nafsa tabbas rayuwa la'ammaratun bisu tana umarnin mutum da aikata sabon Allah jama'a muna fahimta rayuwa dan kasuwa rayuwarsa take sanya sa akan yayi algush ma'aikacin gwamnati rayuwarsa take nada masa akan ya ki tafiya aiki cikin lokaci wanda aka bai wa mai aikin hannu rayuwa take rada masa akan yayi kha'inci a aikinsa jama'a innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi sai ga malam matashi ga hinan shekara 20 shekara 25 sai ji ba abin da yake bukata a rayuwa kamar ya dinga zina wani sai ga shiga hinan ba abin da yake da bukata kamar ya dinga kwallo bai damu da ana sallah ba ana lokacin sallah yayi ko bai ba bai damu ba wata kawai ga ta innan nafsa la'ammaratun bisuyi abinda ra take kullata mata shine kullun ta dinga tsayawa ashgan ta kallon TV ta sa inda tana kallon rawa ta sa tana sa Allah subhanahu wataala wata kuma gurma da da annamimanci shine abinda rayuwa take kullata take mata to wannan shine irin wannan rayuwar sannan kuma inna nafsa la'amartum bisui ba ta umarnin mai ita akan sabon aka aikata aikin Allah subhanahu wataala sai rayuwa ta biyu shine wato rayuwa annafsul lawama rayuwa mai zargin kanta wanda zai yi sabon Allah amma kuma sai ya dinga da na sani to akwai alamar dan imani imani gare shi mutum ne sabon Allah kuma ya gano cewa ya yi sabon Allah ya dinga zargin kashi dan me kaza dan ne kaza to wannan wannan rayuwar mai zage kanta to wannan akwai ita tana umarnin mai ita ya ta yi sabon Allah amma kuma daga baya take nuna masa wannan abin da ya sabon Allah ne jama'a muna fahimta sai rayuwa ta karshe da Allah ya ce ta ce annafsul mutma'inna wadda ita ta ya yi ƙarhin rayuwarsa duk wani abu da rayuwa za ta raɗa mai akan sabon Allah shi ya huce zuciyarsa ya fi ƙarhin zuciyarsa ba abin da yake kokarin yi sai dai aikata aikin da Allah yake so a rayuwa to irin wa'annan mutanen ne idan suka zo wajen mutuwa sai Allah ya Allah mala'iku su ce musu ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya Allah ka sanya mu a cikin wannan rayuwar to shine sai Allah ya ce afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa shin ya kaga wanda ya rike son ransa shine ubangijinsa jama'a muna fahimta sai Allah ya ce afa anta takun alaihi wakila yanzu shin kai zaka zamanto mai tsaro akan aikin da yake aikatawa ai duk wanda rayuwarsa ke rada masa abin da yake so to mala an samu matsala kenan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani Allah yake cewa afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat Allah ce afa man zuyyina lahu shin wanda rasu take kawata masa amalihi aikin sa fara'ahu hasana sai ga aikin da ke kyakkyawa ne sai ga shi aikin da yake kamar aiki ne a'a yu ai ba wani abu ne abu ce hanya ce ta kuɗi shi zayo kuɗi ba wani laifi bane dan na cire ba sai Allah ce to fa inna Allah yudillu man yasha Allah yana batar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha kuma Allah yana shirye da wanda ya ga dama ya Allah ka ƙara shirye da mu akan tafarki ga tafarki madaidaici sai Allah ya ce am tahsabu am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الله يأتي أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الله يأتي أم تحسب أن أكثرهم shin ko kana tsammani ko kana zato ne ya kai shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam anna aktsarahum cewa mafiya yawan su yasma'una aw ya'qilun suna jin alqur'ani ji na lura da fa'inta aw ya'qilun ko kuma suna hankalta suna fa'intar ma'anonin alqur'ani wallahi wani duk da zaka zo kai masa wa'azi ka karanta masa ayoyin alqur'ani shiga take kunna dama ta ta hawo ni bi fahimtar komi jama'a muna fahimta Allah ya ce wa manzon Allah wa ko kana tsammani ne qur'anin da kake karanta musu dare da rana sun ko suna jin shi ne ji irin yadda kamata mutum ya kama abu da muhimmanci ko kuma suna fahimtar ma'anonin alqur'ani ne sai Allah ya ce wa manzon Allah inhum illa kal an'am ka sani fa su fa misalin su misalin kamar dabbobi ne misalin su in ji ubangiji Allah ce kal an'ami tashbihi kenan kamar dabbobi in ji Allah kaga wanda Allah ya siffata da dabba wallahi tashi ta kare mai kenan Allah ce inhum illa kal anam yadda zaka kwatanta irin wa'annan mutane da ake karantawa alqur'ani ake musu wa'azi amma bai tasiri a rayuwarsu da farko da har wannan lokacin duk wanda za a yi ma wa'azi a ce masa Allah ya ce manzon Allah ya ce bai ji wani abu ba a zuciyarsa na karɓuwar gaskiya to Allah ya ce inhum illa kal anami wallahi bai da bambanci da dabban gidansu sai Allah ce balhum adal kai Allah ce jakin gidansu ma wallahi ya fi shi jama'a muna fahimta duk wanda ake ma wa'azi ake karanta masa alqur'ani a karanto masa hadisin manzon Allah ya kasa fahimta ya ki yin aiki da shi ya yi kunnan uwar shagu da shi Allah ya ce inhum illa kal an'am misalin su kamar dabbobi ne sai Allah ce balhum adallu Allah ce wallahi tunkiyar gidansu da akuyar gidansu da jakin gidansu wallahi sun yi su daraja Allah ce balhum adal sun mafi tumakin gidajen su batara saboda kaga dabba shi ya san abin da yasa aka yi shi me shi in jaki ne zai sa shi ɗauki kaya ta yi amma shi mutum waton Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi dan ya bauta masa kuma ya ƙi bautar Allah subhanahu wa ta'ala to ina amfanin rayuwarsa shi yasa Allah ya ce to bai da bambanci da dabba bal ma dabbar ta fi sa saboda dabbar kana da bukata idan kaji ne malam sai ka yanka a soya maka ka ci da kyau idan rago ne sai a gasa maka ci da kyau idan jaki ne ka dora mai kaya ya je kai maka taki gona ko ma menene cikin dabba dabbobi ka iya amfani da shi amma kuma shi dan annabi adam wanda bai jin wa'azi namiji da mace to Allah ya ce duk wanda bai ji wa'azi ba a alqur'ani qur'ani bai tasiri a zuciyarsa ba wallahi Allah ya ce kamar sa kamar dabba ne jama'a muna fahimta sai Allah ya ce kash dabban ma ta fi shi amfani balhum adal sun fi dabbobin bacewa balhum adallu sabila Allah ce sun fi dabbobi bacewar hanya wanda ya kamata dan adam ya bi shi yasa Allah ce lahum qulubun la ya la ya'qiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adall Allah ce ga su da kunne faka faka amma ba sa jin gaskiya wani diya za ka karanta mai alqur'ani akan abin da yake yi na sabon Allah to bai ji sannan kuma shi gashi da zuciya amma ba zai iya gano cewa abin da yake sabon Allah bane sai Allah ce inhum illa kal an'ami misali su dai kamar misalin dabbobi ne bai da bambanci da dabba sai Allah ce balhum adallu kai ya ma jaki ba cewa gwara jaki da shi ka san duk wanda Allah ya ce balhum adal wato yafi dabban gidansu ba cewa to an samu matsala kenan Allah ya kare mu sai Allah ya ce ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا
Allah ya ce, Alam tara ila rabbika kaifa madda zilla walau sha'a la ja'alahu sakina thumma ja'ala shamsa alaihi dalila. Allah ya ce, Alam tara, shin baka gani ba, shin ba za ka lura ba ka hankalta ila rabbika zuwa ga hikima da kuma kudura da ta ubangijinka wanda duk duniya ba wanda ya isa ya yi abin da Allah yake yi Allah ce dan adam ba za ka hankalta ba ka sa tunani namiji da mace ka yi tunani da hankalin da Allah subhanahu wataala ya yi maka ila rabbika kaifa madda zili zuwa ga sha'anin ubangijinka na kudura ta allantakar Allah subhanahu wataala da ke nuna maka akwai Allah sannan kuma shi Allah ya akan bayinsa mai yin diya daga dama ne kaifa madda zilla ka gaida ubangiji ya miƙar da watan una yadda Allah subhanahu wa ta'ala madda zilla wato ya miƙar da una mafiya malaman tafsir suka ce wannan tsakanin ketowa alfijiri da kuma zuwa fitowar rana kaga wani lokaci ne wanda gashi nan make da suna haske ya fito amma kun babu rana ko Allah ce alam tara ba za ka gani ba ila rabbika zuwa ga sha'anin ubangijinka kudurar ubangijinka kaifa madda zil yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya miƙar da una ibnu abbasin radiyallahu ta'ala anhu da mafiya yawan malaman tafsiri suka ce huwa ma baina tulu'il fajr ila tulu'il fajr ila tulu'ish shamsi shine abin da ya shafi daga fito ketowa alfijiri har zuwa haduwar zuwa ketowar rana wannan lokacin shine abin da Allah subhanahu wata'ala suka ce yake nuhi sai Allah ce walau sha'a da Allah ya ga dama laja'alahu sakinan da ya sanya wannan una ta zamanto tsaye ma'ana ta tsayu tsaf ya zamanto daga subahin daga keto alfijiri zawwa fitowar rana babu wani sauran abu da zai biyo baya gare shi jama'a muna fahimta da Allah ya ga dama da daga lokacin da alfijiri ya keto sai Allah subhanahu wataala ya sanya mana wannan unar ga haske da kana gani idan alfijiri ya keto kana iya ka gani misali idan allura ta faɗo kana iya ka ganta da yaran matasa haka da laccizo sai zai wuya to da Allah ya ga dama la ja'alahu sakinan da ya sanya sa watan wannan lokacin ya zamanto watan sakin wanda baya motsi jama'a muna fahimta da Allah subhanahu wataala da ya ga dama da ya sanya wannan lokaci sai ya zamanto tsaf ba abin da zai huce gare sa sai Allah ce thumma ja'alna shamsa alaihi dalila sannan muka sanya watan rana ta zamanto alaihi akan shi wannan lokacin Allah ce dalilan tana gidekinsa jagora ce gare sa idan rana ta zo sai kuma ka ga wannan abin ya huce wannan lokacin sai ka ga wannan ƙunar ta huce jama'a na fahimta ka dibi lokacin da waton alfijir ya keto zuwa ketowar rana fitowar rana daga lokacin da kai ida sahun lokacin da kai sallar subahin zuwa lokacin da kakin rana ta fito idan ka sai ka ga wata ƙuna ce mai ni'ima ga wata bazara bazara kilimkin ubangiji subhanahu wa ta'ala to Allah ce da Allah ya ga dama sai ya sanya shi wato sai ya tabbata ba zai gushe ba sai Allah ce sun maja'alna shamsa alaihi dalila sannan muka sanya rana wato ta kasance a kan shi tana nuni a kan lokacin dalilan tana gidakin wannan abin sai Allah ce sun maqabadnahu ilaina qabdan yasira sannan kuma wato muka rage wannan unar muke jaye ta kaɗan kaɗan rana tana fi ƙara tahowa wannan unar tana tafiya rana tana ƙara ɗagowa una tana gushewa ko rana tana ƙara ɗagowa har ta kai lokacin zaka ga babu ma'una rana ce tsallata muna fahimta ko to sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa thumma qabadnahu ilaina qabdan yasira sannan muka kame muka damke wannan unar zuwa gare mu inji ubangiji watan damka wata ke yasiran ma'ana kasiran kadan kadan itab par itab rana idan ta dago sai una ta jaye idan ta dago sai una ta jaye har a kai lokacin da babu babu wannan ranar gaba da sai Allah ya ce wa huwal ladhi shi Allah shine wanda ja'ala lakumul layla idan baka gane ubangiji ba har yanzu cikin karatun baya sai Allah kuma yake ƙara karantar da mu tauhidi sai Allah ce wa huwal ladhi shi Allah shine wanda ja'ala lakumul layla libasa ya sanya muku tufa dare tufafi gare ku jama'a muna fahimta Allah ya sanya dare tufaya wa dan annabi Adam Allah ya ce wa huwa alladhi ja'ala lakumul layla libasa Allah shine wanda ya sanya muku dare dan ya zanto tufafi gare ku ka zo ka kwanta ka fidda babbar riga ka aje hula da rawani sa duk sarwatarka in dare yayi rawanin dokewa kake ka aje dokoce babbar riga ka fidda daga sai t-shirt kana shan iska jama'a ba haka bane kaga ya zama to tufafi gare ka ka ya ga ce as- eh, libasan kamar tufafin ka kaga idan wani kuji ke gare ka da banka in ka saka riga za a gane ba za a gane ba in ka kone za a gane ba za a gane ba amma idan dare ya kafi dawa sai a ga abin gashi nan sirtar kuma ba kowa ke gani saboda akwai duhu ko to sai Allah ya sanya muna dare wato libasan tufafi gare mu mutum ya zo ya kwanta ya yi fira da iyalinsa dare ya yi ki tashi kiwo mai gida still special furuli ki jira shi kin ga duka wannan cikin dare ne da rana ba ki yi saboda ga dangi na suna ta yawo muna fahimta ko sai Allah ce libasan din ya zamanto wata mi tufaya gare mu sai Allah ce wannan masu bata kuma Allah ya sanya muna dar na kwana subatan din ya zamanto hutu gare mu da rana kahita kasuwa an tahi ana business ana kasuwanci ana cuwa-cuwa elef ka yi lakwal ɗan kasuwa ya yi wajen kasuwa ɗan dako ya yi wajen dakon shi wanga ya yi tela wanga ya can kowa ya fita an tafi neman arziki damarece ta ya gace magariba ta yi kowa ya gaji sai kuma kowa ya dawo gida duk bidan kuɗin ka ba kwana shago wallahi sai ka dawo gida kuma sai ka kwanta sai ka huta jama'a baka bane Allah ya sanya kwana dan ya zama to hutu gare ka kai ina ba a kwana mutane da yawa wallahi sun haukaci ina ba a kwana mutane da yawa ya kana ganin su mahaukata ne saboda lokacin da ka kwanta shi Allah ya ce akwai hutu subatan akwai hutu memuwar kika take hutawa sai ya zama to duk abin da ya faru yanzu sauran abubuwan sai su dinga fita su- lokacin da kake kwana sai su dinga ifasi amma lokacin da kake activity kake acti- kake ajur kake ayyuka to abubuwan ƙara ƙaruwa suke yi shi yasa likitoci suka ce daga cikin abin da ke taimaka mutum zuciyarsa ta kwanta shine kafin ka shiga kwana ka yi nisa da portable na tsawon awa biyu saboda jiya daga cikin mutane za ga mutum zai kwanta yana kwana amma kuma zuciyarsa tana aiki jama'a na fahimta so da yawa mutum zai kwanta yana barci amma zuciyarsa tana ajur tana aiki shi wa yana kwan- yana kwance idanu a liƙe amma zuciyar tana aiki to abinda ake da bukata idan ka zo ita ma ta natsu sai ya zama to ka rage ma kanka wasu abubuwa ina ba a mantuwa a rayuwa da dan adam ya shiga uku sai ka mance wasu abubuwa kuma wasu abubuwan sai su tabbata to Allah ya sanya muna kwana wato Allah ya ce su batan Allah ya sanya muna shi don hutu sai ke kwanta ke huta ka sha filo ka sha filo in dare kuma ka aji kai ka taka kwanta ka huta eh ka nemi kuɗi ka nemi kuɗi ka kilga ka kilga in dare ka aji ka taka huta ko mashayi in dare ta shiga shi kwanta ko sai kowa ya je ya kwanta ya huta dole Allah ya sanya shi dan hutu ne dole sai an huta saboda rana tana bukatar mi tana bukatar hutu amma kaga shi Allah subhanahu wataala la ta'khudhuhu sinatun wala nawm bai bukatar kwana shi kullun cikin aiki yake sai Allah ce waje alan nahara nushura kuma Allah ya sanya mana wuni tunda an sanya mana dare don hutu kuma sai Allah ce waje alnan nahara nushura sai Allah subhanahu wataala ya sanya mana waton eh, ini ai nushura bi ma'ana yantashiru nasa fihi lima aishahum mutane su fita dan su yi rayuwa su nemo abincin da za a ci safiya na yi kuma shikenan zaka ga kowa ana gwagwarmaya a hita maza da mata musamman wanga lokaci sahiya tana yi shikenan ta- kana wanka ka yi kasuwa ita ma ta yi wanka ta fi kuwaye shikenan ko an bar gida haka nan yara sun tahi lakwal wanga sun tahi makaranta tumaki an tura su kuma wajen kiyo kowa ya tahi eh Allah ya ce waje alan nahara nushura shi kuma wuni Allah ya ce mun sanya shi ne dan mi dan aje a nemo abincin da za a ci ka nemo abinci da rana da dare kuma sai ka je ka huta sai Allah ya ce
وهو الذي جعل لكم الليل لبا وهو الذي أرسل الرياح na'am وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا
ya ce نحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا
Allah ya ce wa huwa allazi arsala riyaha bushran baina yaday rahmatihi shi Allah shine wanda yake aikowa arriya shine iska jama'a muna fahimta Allah subhanahu wa ta'ala shi yake aiko da iska bushran dan albushara dan ayi muku bushara a gaya muku cewa ruwa suna tahi daga cikin iska iska anwa'u ne akwai lokacin da iska yake zamantowa azaba jama'a wana fahimta akwai lokacin da iska yake zamantowa kuma alheri wa mutane yake wa mutane gargadi yana musu yana musu busharan ku shirya ho hadari nan na tahi akwai lokacin da kuma iska yake nuna waton tattara hadari ake yi sai ga gashi nan yana kada hadari sai ga hadarin ya hadu kamar za a yi ruwa kuma sai iskan ya korar korar da shi ya tafi sai ya korar da hadarin jama'a muna fahimta Allah ya ce wa huwa allazi shi Allah shine wanda arsalar riyaha ya aiko da iska bushran baina yadayhi wato dan yayi bushara a tsakanin al'umma rahmatihi da rahmar Allah subhanahu wataala jama'a ruwa rahama ce ko ba ruwa rahama ba ce ruwa rahama ce to Allah ce shi ke isko da shi ke turo da iska don yawan mutane ya gaya musu cewa ku shirya idan kin bar kayanki a waje akwai iska da yana zauwa kana gane cewa wannan da ikon Allah ruwa za a yi wani iskan kuma sai ya zama to na azaba ne wani iskan kuma irin yadda aka yi ma'adawa su iska aka turo musu ko aka halakar da su da iska wani iskan kuma sai ya zama to a yana kada girgije ne daga inda yake kuma wani huri ba na ake bukatar yayi ruwa ba jama'a wannan fahimta to duka wannan Allah ce shi ke tafiyar da wannan akwai ko akwai wanda yake yin wannan jama'a wallahi babu sai Allah sai Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tuhura sai muka sabkar daga sama ruwa masu masu tsarki Allah ce sai muka sabkar daga sama ma'an tuhura ruwa masu tsarki ruwa ne tsarkakakku wanda su ruwan wai a aka kai tsammanin kamar wani shato da yake da kwai sama wanda in Allah ya ga dama in aka ci za a yi ruwa sai a yi aro zai ku da shi a'a watan Allah subhanahu wataala abin da yake shine idan ya ga damar yin ruwa sai ya halici watan girgije idan aka halici girgije sai ya kyado da iska sai Allah ya sanya iska ya turo shi nan ya bugo wannan sai a hada shi huri guda sai Allah ce kuma ruwa su fito daga cikin wannan girgije yana karewa kuma tashi ta kare gaba da shi kenan kare da shi akwai wanda ke wannan bancin Allah babu wallahi sai Allah ce wa anzalna sai muka sabkar da minas sama'i daga ruwa ma an tuhura ruwa masu tsarki ruwa ne tsarkakakku wanda ba sa da najasa ruwan da zaka iya sha kuma ka biya bukatocinka na yau da kullum sai Allah ya ce mun yi wannan ne linuhi bihi baldatan maita domin mu rayar da ƙasa wata ke busaciya ƙasa wadda ta zamanto waton ta ƙeƙashe ta bushe to idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko da ruwa sai kaga kwana biyu waton tsawa tana fitowa daga cikin wannan abin jama'a ko wanda ke fitar da cawa wallahi babu ka karanta agoro ka yi digiri da digirgir cikin agoro wallahi baka iya fitar da ta sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ka haɗa wancan da wannan in dai ba Allah ya ce ta hito bane to ba ta hitowa kaga ini ɗaya in Allah ya ruwa in aka yi ruwa in aka yi ruwan da suka kai ruwa cikin ganin damu Allah ana yi muku su yau kaga kuma gobe cawa ta hito akwai wanda ke wannan baccin Allah subhanahu wataala babu duk agorokin duniya sun yi kaɗan su fitar da abin da Allah subhanahu wataala bai so ya fitar ba sai Allah ya ce linuhyi bihi baldatan maita dan mu rayar da garin da yake matacce ma'ana ƙasa take busasshiya shi ne Allah ya ce watar al-arda hamidatan fa idza anzalna alaiha al-ma ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij tazkiratan Allah ya ce idan muka ga dama ka dibi watar al-arda hamida kana ganin ƙasa busasshiya ta kekashe amma fa idza anzalna alaiha alma idan muka sabkar da ruwa a kan kasar ihtazzat sai kaga ai ta harraka sai ta motsa warabat ta kumbura wa ambatat min kulli zawjin bahij ta fitar daga cikin ta wato dukkanin tsiro mai kyawun kallo sai ga nau'ikan cawa kaga wake shi waye ke shuka gashiya wake shuka ta fitowa take yi ta fasaha fitowa take yi duka wannan Allah subhanahu wa ta'ala cawa da bisa take cewa guna duka wake ta da su Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce abu na biyu kuma da muke yi da shi da ruwan wa nuski bihi bal mimma wa nuskiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathira Allah ce kuma sai mu shayar da shi waton daga cikin abin da muka halitta muna yin ruwa in ji ubangiji dan abu guda biyu a wannan ayar na farin dan mu raye da garin kasar ta riga ta mutu sai mu fitar da tsirro daga cikinta idan muka yi ruwa sai tsirro su fito sai ka ga ana tahiya gona ana shuke-shuke ana wani ya sa dawa wani ya sa masara kowa ya tsara Allah ya ce kuma abu na biyu wani yaskiya humin ma khalaqana dan mu shayar da shi daga cikin abin da muka halitta sai Allah ya ce an'aman na farin dai dabbobi za su sha kaga tsuntsaye za su sabko su su sha ruwa eh tumaki a kora su tai su shayo ruwa wani ne ya sha ruwa duka dai an an samu ruwa ba a bukatar sai an jayo ruwa a rijiya sai Allah ce wa anasiya kathira da kuma mutane da yawa su ma suna amfani da ruwan sai sai Allah ce anna sabanal ma'a sabba summa shaqana al-arda shaqqa fa anbatna fiha habba wa inaban wa inaban waqa wa qadba wa zaytunan wa nakhla sai Allah ce wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba sai Allah ce mata'al lakum wa li an'amikum jama'a duka ruwan da ake yi dan amfanin kawunan mu ne wallahi Allah ce mata'al lakum dan amfanin kawunan ku wa li an'amikum da kuma dabbobin ku ya Allah ka sauka mana damana damana mai albarka ya Allah muna tawassali da wannan azumi da muke yi ya Allah ka sauka mana ruwan sama ruwa masu albarka sai Allah ya ce wa anasiya kathira kuma muna shayi da mutane da yawa da wannan ruwan sai Allah ya ce a gaba ولقد صرفناه بينهم ليذكروا نعم فأبى أكثر الناس إلا كفورا
Allah ya ce walaƙar sarrafnahu bainahum liyadhakkaru haƙiƙa mun kauda da shi ma'ana wasu walbi suka ce abinda ake nihi Allah subhanahu wataala ya kauda wa'annan ruwan a wani huri sai kaga wani huri wani gari an yi ruwa wani gari ba a yi ruwa ba jama'a muna fahimta cikin gari guda sai a yi ruwa wata unguwa wata unguwa ba a yi ba ko kuma cikin unguwa guda sai a yi muka a yi ruwa gidanku gidan makwacinka ba a yi ruwa ba gonaka sai a yi ruwa gonar makwacinka ba a yi ruwa ba Allah ya ce wala qad sarrafnahu bainahum haqiqan mun tafiyar da su wa'annan ruwan tsakanin su wa juna can sai mu ga dama sai a yi nan kuma sai mu ga dama ba a yi kuma babu wanda sai ya taka ya je ya ce mu Allah dan mi babu shi sai Allah ce mun yi wannan ne liyan zakkaru dan su wa'aztu dan su tuna dan su fahimci Allah subhanahu wataala dan su gane girman Allah subhanahu wataala jama'a muna fahimta Allah ce walaƙad sarrafnahu bainahum hakika mun tafiyar da wasu ruwan tsakaninsu ba don wannan ba ya zakaru don ka gane duk karatunka na aguro ba ka iya saukar da ruwan sama wallahi sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ka samu doktora da saman doktora ba ka iyawa aikin Allah subhanahu wa ta'ala ne kuma in sun saukokin ba kai ke sa abin ya fito ba wallahi Allah ke yi kuma in muka yi wa wani unguwa wata unguwa ba duk agronomikin duniya su taru ba su iya sabkar da su ba su iyawa to Allah ya ce ba mu yi wannan ne waliyan zakkaru dan su wa'azdu dan su gane girman Allah subhanahu wata'ala amma fa ba aktharun nasi illa kufura sai dai mafi yawan mutane sun kafirce sun ki sun za'o wa kafirci a rayuwa sai ga mutum gashi nan ya san da ba shi ke yi ba amma kuma ya ƙi bin Allah subhanahu wata'ala duk da karatun da ya gane cewa ga wanda ke yi amma ya ki bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce fa'a ba aksarun nasu illa kufura mafiya yawan mutane sun ki bin abin da Allah yake so me Allah yake so shine a bauta mai shi kada kada hada shi da kowa kada kai tsammanin dan ka hada wancan da wannan ya bada abin da kai tsammanin dubara kace wallahi gadin Allah dama Allah ne ya ga dama wannan abin ya faru sai Allah ce walau shi ina la ba'athna fi kulli qaryatin ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كثيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا Allah ya ce walau shi ina da mun ga dama in ji Ubangiji Allah ce da mun ga dama musu Allah laba'athna fi kulli qaryatin nadhira da mun sanya a kowane gari sai mun aiko manzo a cikin sa jama'a muna fahimta da Allah ya ga dama Allah ce laba'athna da mun aiko mun turo mala'ika zuwa ɗaya daga cikin mutanen gari sai mu ce ka tashi kai mutane gargadi jama'a muna fahimta da Allah ya ga dama da ya sanya cikin kowane gari sai a ce annabin ta yan tawa daban annabi yan yamai daban da Allah ya ga dama sai shi wannan da shi cikin ganin dama Allah kuma Allah zai yi amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya manzon Allah shi kadaya dan ya zamanto wato mi yunzira ummul qura wa man hawlaha yayin amut ay uwa alqaryu gargadi ta ce makka da kuma wa man hawlaha da duk wanda yake kewayen ta sau ita ce miliyokin duniya ta ce santir to Allah ya ce liyunzira ummul qura litunzira ummul qura wa man hawlaha domin kai mutane gargadi mutanen makka da kuma duk wanda yake kewaye da makka jama'a muna fahimta a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a gabaɗin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo shi zuwa ga kowa kamar da manzon rahma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa eh kana nabi kana nabi yub'athu ila qaumihi wa bu'ithu ila an-nasi 'amma yace kowane annabi Allah yana turo sa zuwa ga mutanansa amma ni sai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo ni zuwa ga mutane baki daya to Allah ce fala tuti'il kafirin dan haka ya kai manzon Allah kada ka yi biyayya wa kafirai jama'a muna fahimta Allah ce fala tuti'il kafirin wannan ana mukhatabar manzon Allah ne amma dukkanin al'umma manzon Allah kowa ya shiga a jiki Allah ce kada ku kuskura ku yi wa kafirai da'a akan irin abin da ake kawo muku na ku bar Allah subhanahu wa ta'ala ku bi ra'ayinsu Allah ce fala tuti'il kafirina kar kuwa kafirai da'a daga cikin wada a kafirai shine mun yarda yan Nijar sun yarda cewa yan Nijar sun kada ba su ci da kawunan su abinda tura suka samu na akai shine yan Nijar sun kasa ba za su iya ciyar da kawunan su ba da haka dole a kama ku tsarin planic familial dole mata ka ta shami ta shafi nil ko ta je a mata allura ko a sa mata tiyo saboda wai kad ta yi kad a samu rutsa domin a samu abinda ake nuni da kurasas demographic kenan domin a daidaita kad a samu matsala ai kuka yawa ba za ku iya ciyar da kawunan ku ba sai aka ce to kuma ɗiyan ku mata ku daina musu aure a lajidi 14 inda aka tada shekara goma sha hudu kin mata aure marriage crocus kamar kayi aure azwajul mubakkir kayi gaggawa mata aure idan mutum ya gani kai da dan kallo ba ɗaya ka bace kaga za a yi ma yariya aure sha hudu to wai doka ta baka damar kana iya ka je gidan sarki ko kamsariya ko wajen gwamna ka kai karar ga wani uba zai maɗiyarsa aure wai yanzu ka bi misalin ka ɗauki wani ƙaramin misali a ce mace ɗari biyu mace ɗari biyu sun kai aure sun kai shekara sha hudu sun balaga suna so a yi musu aure sai aka ce ba za a yi musu aure sai sun kai dizutan shekara sha takwas to ka kaddarta yanzu a ce kowace cikin mace ɗari biyun kin za ta yi ta aimata aure dan ala shekara guda ɗan za a aihuwa dan ɗan za a aihuwa ɗari biyu ko to ka je aifuwa je eh ɗari hudu ko to wannan ɗari hudun kin nan suna adawa da hadisin manzan Allah na ce annabi ce ku yi aure ku haifafa domin zan yi alfahari da yin ranar tashin alkiyama jama'a wani ya zo ce wa manzan Allah ya ce ya rasulullah na ga mace da nike so tana so na ina son ta kuma wallahi ta yi min amma sai dai problem kin ta ba ta aihuwa manzan Allah ce kada ka aure ta ya ƙara komawa ya nemo wata suka daidaita ya zo yau manzo Allah shawara yallahi annabi na samu wata gam tayi sai dai bobulan ita ma ba ta aihuwa sai da tumi kai in za ka aure ka aure mace wadda suka iya kauna kuma wadda suke aihuwa domin zai yi yawan zan yi alfahari da yawan ku a inin alkiyama to yanzu dan Allah ba biya muke wada muke kafin rai ba na harin dai sun an samu na dai mu ba za mu iya ce da kawunan mu ba sannan kuma an samu an kamo na yanzu kaga dan dan tsabar jaraba wallahi Allah ya isa tsakanin mu da su Allah ya isa tsakanin mu da ku matarka in ta ta aihuwa ba za a jira ba lokacin aihuwa yayi kana kai ta santiri yanzu shikenan in ba Allah ya taimaka ba sai an falge ta wallahi billahi lazi kwantara ake badawa ita ba ku sani ba ku sani wallahi kwantara ake badawa abu ne wanda sai organize su riga sun tsara wannan abin wai ana sa muku ba za matan ku ba za su iya aihuwa da kansu ba dan me zaki aihu da kanki kin je kin cika mara ki da finil take taushe ma'aifa ka je ka tambayi duk likitan duniya zai gaya maka wallahi suna rauna duk maganin ɗauka ciki yana daga cikin abin da ke rauna na mahaifar mace ta kasa aihuwa da kanta wannan musiba ce ko musiba ce to Allah ya ce kada mu musu da'a kai shekarun baya shekara 20 da suka huce baya ka ɗauki tarihi don Allah ka uwaye mu fijin suka sha su yi ruzutsa su yi yayin hitsari wai ka ji wai wai aka ba yariya aure tana karama wai yayin hitsari za ta yi ta ta ta zina ba ta yi yayin hitsari ba sai ta raye sunnar manzon Allah ku wannan me ake nuna muku ana nan a so a karantar da ku cewa auren yana yana mukhalafa da yana mukhalafa da rayuwa waye shi da rayuwar ba Allah ba kuma shi yace ayi Aisha radiyallahu ta'ala shekara tara aka mata aure a gidan manzon Allah shekara tara abin kar kai mamaki nan turai an samu da anabin ta aihu shekara tara ta aihu yariya kuma ta zo gam ba yoyon hitsari sai mu yanzu shi wanda yake kokarin karanta da wannan shi ta tambaye uwar shi shekara nawa aka mata aure eske ta yoyon hitsari Allah ce fala tuti'il kafirin kad kuwa kafirai da'a wajahidu sai ake ta kawo na irin abubuwa da kuma har yau za su cikin abubuwa da yawa jama'a duk irin abin da kaje ana kamo nan ana raba kyauta wallahi in ka tsaya kai dogon nazari kai bincike za ga akwai illa a cikin sa wallahi a rayuwa duk wani abu da ake kamo na a raba wa al'umman musulmi to sun ne ake a ga an ciko da yaki an ga an darkushe ku yanzu hatta kai a France a France hatta kai idan mataka ta yi ciki gwamnati za ta ɗauki shar jikinka na a kula maka da mataka ta aihu saboda suna da karancin yawan samun al'umma yara ba su da matasa ba su da jenes faransa in mataka ta yi ciki wala sai an ba kuɗi actual monda actual a france in mataka ta yi ciki sai an baka kuɗi saboda jin daɗin gwamnati wai za a samu ƙarin al'umma cikinta to dan mu mun kai dakikai da ya zama to shugabin nan ku shugabin nan mu kura ta taushe muku kai ba ku gane komi sai a zo ana wasa da hankalin mu mu da ke da alqur'ani tsararren abu wanda la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hamidin hakim Allah ne ya saka da shi kuma ce ga da zamu yi sai wani ya zo ya ce mana kuma ga yadda ya kamata kai wai kai ya kamata ka je ka sa tsarin iyali Allah ya shirye mu Allah ya ce wajahiduhum bihi jihadan kabira dan haka kai ja kai gugurmaya da su watan babban gugurmaya wallahi sai mun tahi tsaye in muddin musulmi za su zauna za su zauna kara bi haka ba addini ba da fi mutu wallahi mun shiga uku wallahi mun shiga uku in yadda ake ta wasa da hankalin musulmi ta kowane bangare bangaren karatu bangaren abubuwa diyawa na rayuwa wallahi sai mun dinga yin taka tsantsar kuma wata musiba take addabuwa take addabun take addaban mutanen mu na yanzu shi ne malam wallahi yana da bukatar jagorin mu su ji tsoron Allah cikin jagoranci da suke yi ina ce wannan maganar shine sun bar haraka education ta lalace bai kamata ba a ce 'yan university kawai a zauna a tsura musu idanu tun daga college har university a ce babu wata dokar da in ka saba doka da in ya zamto babu doka ya shiga uku da za a dinga idan ka taka doka kai mata haukanka nan in kai in kai in yariya in ta abin nan yan droit de l'homme in aka mai mutum ya ma yariya karma fyaɗe sai a zo shekara biyar da tara to su yan university wacce irin doka aka samu su a college wacce irin doka aka sa watan ba a zina an kare su daga zina ne Allah ya sauwake haka Allah ce wala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira kada ka wa kafirai da'a sannan kuma kai jihadi da su da wannan qur'ani ka karanta musu sai kai tsaye tsayin daka sannan kuma ji kokari wanda zaka yi kokari ne mai girma Allah subhanahu wataala ya samu dace فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته